أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجية وكافت أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدو المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسمي السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قدو الأقدابي فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق الذي إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهدي وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا حمة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه يومنا زمانا قوم الشابير a cikin littafin faidul anwari fi akhlaq awliya illahi al-akhyar muna magana akan adabun ruhi adabun ruhi ya za ka yi ruhinka ya gyaru kowane makami yana da ladabinsa adabul makami adabul hal adabul hali adabul ruhi adabul gashi nan dai kowanne yana da ladabi wato in mutum zai komar da lamarinsa zuwa ga Allah ko yana son ya zamo na Allah zai shiga cikin tafiyoyi wanda za su gyara masa a hanyarsa yadda zai sa da ubangiji saliman ganiman wa mattafaka alaihi alkumalu rijali min auliya'i abinda malamai ko kuma ce alkumalu rijal in an ce kumal daga cikin mazaje wasu sun fi wasu to akwai level ɗin da ake kaiwa ana cewa daga cikin kamilu asarhi kamilu asarhi to ina ne ka kai ka zamo daga cikin ginshiki daga cikin yadda musharun ilaihi za a yi ishara a kanka to shi ake kira kumalu rijal min aulayi fa shay'un ajibun abu ne mai mamaki mara aina kasiran misluhu min zikrihi abinda aka gani fa shay'un ajibun a ajabu mara aina kasiran misluhu wato lamarin su yana daga cikin abubuwa na al'ajabi mara aina kasiran misluhu ba mu ga abubuwa masu yawa kaman sa ba kaman abin da ya faru wa hasanun nauri lokacin da ya nemi kare junaidu da jama'ansa wajen wannan sarkin don a halakar da junaidu aka fitar da masail na ilimiya wanda aka kawo alkali da a yanke masa hukunci akan zanadikanci mutum ɗaya ya zo ya karbi ya karbi wato ya fanshe su shi a kashe shi akan a kashe sauran akan wannan magana ke magana wato wayu shirura ala anfusihim dai walau kana bihim hasasa ta wannan shine ake magana ma jama'at min al mashayikh tare da jami'i daga cikin shehanai minhum junaidu lamma sa'abihim lokacin da aka tafi da shi fatastar al junaidu bil fiqh ya suturce junaidu da ilimin fiqh wa qabida ala al baqin ya karbawa sauran fadan wa maza bidarbi a anaƙihim ya yi hukunci ne a sarkin akan za a yanke za a tsare kan junaidu ma dama ba su amsa tambayoyin da ke bukata ba fata gaddamar sauri imamu sauri ya zo fakila lahu ya suka ce masa ila ma za tu badir akan ne kake gaggawa faƙala ce ufira a sahabi bi fadali hayati sa'atin na zaɓi abokanai na masana Allah da wani abu ya same su ko da kiftawan ido ne wato rayuwarsu ta zama ta amfana ni bala'in ya sauka kai na kajin su shine yake cewa wannan akwai abin mamaki mutum ya tsare ya ce a kashe shi a kan wani to banda bayan Allah kuma su ne tafiyansu lahira ba komai ba ne saboda suna shiri cikin mu'amalarsu da rabu da izzati dama tsoron mutuwa yana ba da abu guda biyu ne rashin sanin abin da ka yi tsakaninka da Allah ne da kuma ba ku gama shiryawa ba ne in kun gama shiryawa da Allah ba ka tsoron mutuwa eh ma'ana ka san abin da kake kai tsoron mutuwa kuma yana hana mutum bai san abin da yake kai ba ne yana ganin cewa in ya tafi bai san yadda zai samu can ba amma man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu akwai kuma wayanda su kuma suke neman a gamu da Allah saboda suna da kyakkyawan fahimta tsakaninsu da ubangiji to a wannan lokacin su kuma suna neman gamuwa da Allah ne to Allah ma yana neman gamuwa da su to rayuwa kuma tana ba da mamaki ga mutumin da mutumin da yake tsoron gamuwa da ubangiji to zai zai gamu da tsoron haka wa mal isa bi umurul akhirati ayi zabi da al'amarin lahira kamin zalika ma zakara yana daga cikin abin da aka ambata an ba abin annahu laqi akhan lahu wani ya gamu da dan uwansa falam yazharu li bishra kaseeran fi wajhihi bishra in ka ce bashara ciki bishra da kisra bushara farin ciki sakin fuska to shine ake nufi da wannan wa amma al-isar bi umur al-akhirati fa min zalika ma dhukira an ba abin annahu laqi akhan lahu akwai mutumin da ya gama da dan uwa falam yuzhira al-bishra kaseeran fi wajhihi sai bai saki fuska bai saka masa fuska ba sosai kaman yadda abubuwan suke fa an kara aku zalika sai dan uwan yace a da baya mun haka yaya yau na ga bai saka mun fuska ba wannan ya faru a zamanin sai na rasulullahi tsakanin sai na babakar siddiq sai na aliyu karramallahu wajahu shi sayyidina abubakar da sayyidina aliyu duk lokacin da suka sadu da juna to amma wancan na ba na sakin fuska ba ne shi na sallama ne kasan wanda ya fara sallama wa mutum ya ce alhairi in kun gamu da mutane ka ce assalamu alaikum kafin a ce maka assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum to ya fi komi alhairi saboda na farko hairukum man bada abin salam wanda ya fi ku alhairi wanda ya fara da sallama in aka gamu sannan kuma in aka yi musafaha duk kuna kana raba hannu to duk zunubin ka Allah ya kankare kuma a cikin wannan to sayyidina babakar siddiq in sun gaba da sayyidina ali bin abi talibin shi ke fara cewa assalamu alaika ya aliyu to ranar sai ya yi ru'uya da ya ru'uya sai ga wani gida aljanna ce sai tambaya wannan gidan nawa ya saka ce liman bada abin salami idan an gamu wanda ya fara da sallama shi ake bashi wannan gidan da zuwa gama sayyidina aliyu sai ki sallama sayyidina aliyu sai sayyidina aliyu ya mara sai na babakar sallama to da aka zo gaban manzala ce ce ya rasulallahi na kawo karan dan uwana a babakar siddiq ban san ko na bar wani abu bane da in mun gamu shi yake fara mun sallama amma yau da muka gamu bai mun sallama ba sai manzala ya ce a babakar to ga abin da dan uwanka ya ce aliyu me za ka ce sai ce ya rasulallahi ru'ya ne na ga wani gida na aljanna sai na tambaya hazal baiti liman sai aka ce liman bada abin salami ga wanda ya fara in aka gama ya fara sallama shi aka bashi wannan gidan sai ya ce to da na ga gidan sai na ga na haƙura gara dan uwana ya samu gidan da ni in samu shi yasa na bari na kimar sallama sai mun sallama ya ce to aliyu kaji kaga yi suruna ala fusi walau kana bihim hasasa kenan to wannan kuma shi kuma sakin fuska ne sakin fuska idan kun gamu da mutum kawai kai masa sakin fuska wannan rahama ɗari ne ke sauka rahama ɗari ne to shi kuma ɗan wanda suka gamu shi wannan kenan na wannan riwayan da suka gamu sai ya ki sai ya ɗaura fuska bai saboda ya ga wannan hadisin faƙala fa an kara a hau zalika faƙala ya ce ya akhi ya kai ɗan wana samitu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙala na ji an ce manzon Allah ya ce idan takal musulmani idan musulmai biyu suka haɗu tanazzala alaihi ma ni a rahmatun rahama ɗari ne Allah yake saukarwa li aksarihi ma bishran ga wanda ya fara wanda ya fi yawan murmushi in an gamu to shine rahama ɗari take saukar mar wanda ya rage murmushi kuma sauran abin da za a saukar masa daban wa ashara shi kuma a bashi goma li aqallihi ma bishran faratu an takuna aksara minni bishran sai na so farin cikin ka ya tunawa don ka samu rahama ɗarin da ya kuna lakal aksar don ka samu mafi yawa wannan riwayan ibn maja shi ya rawato wannan hadisin to kaga wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa saboda haka mu'amala irin wannan kana tafiya ne gwargwadon yanda ka fahimci Allah to yanda Allah zai yi maka mu'amala kenan akwai ta ko'ina an ajiye alheri sai dai kawai ilimi kuma rashin ilimi yawwa wa min alami alaqihim yana daga cikin girman ɗabi'ansu wa akmalu adadihim mafi cikan ladadin su bazalul insafi zaka ga suna adalci lil akhi da dan uwa wa tarkul connected us successfully.
na'am na'am yace a bazalul insafi yawan adalci لأخي وترك المطالبة بالإنسان منه shi zai yi adalcin amma shi ko ba ya kansa ba komai ya amma shi zai in ba ko da an yaba an an kushe nashi ba zai ce komai ba ya hakura da haka kare shau abu usman al-khairi shau abu usman al-khairi yana cewa radiyallahu anhu haqqul suhba haƙƙin abokantaka an tusi ala akhika bi malaka ka yalwata wa ɗan uwanka da abin da kake da shi wala ta dama an tafi malihi bi malika kenan ba bi malaka da abin da kake da shi bi malika da dukiyanka to ka yalwata wa ɗan uwanka bi malika da dukiyarka wala ta dama an tafi mali kar ka yi zaton cewa ka yi kwaɗayin kai kuma shi ma ya maka kaca to ni ba ban san darajar kuɗi ba ne nake masa kaza shi me yasa ba zai min kaza ba a'a kawai kai kar ka damu da shi yayi wannan shine abin da ake so watan sifahu min nafsik wala tadmir insaf kai masa adalci cikin lamarinka kar ka nemi shi ya maka ko ya maka adalci ko kar yayi amma kai dai kai wata kunu taba'an lahu ka bi shi wala tadma an yakunu taba'an laka kar ka zaci wai dole sai ya bi ka ko ya yi ko kar ya bi oho wa tastaksir ma yasiru ilayka minhu ka yawaita duk abinda ma yasiru ilayka minhu abinda zai same shi daga wajenka wa tastaqil ma yasiru ilayhi minka amma kai wani abu mummuna da ya same shi kar kar kai ka takaita shi ka yarda da ko me zai iya maka wanda ba mai kyau ba kai kuma kar ka yarda ka yi masa abubuwan da bayi da kyau wannan ajabu kenan wa min adabi sayyid al-khaliq sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ladabi na sayyid al-khaliq sallallahu alaihi wasallama qala sayyidina anas bin malik radiyallahu anhu anas dan malik ya ce hadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na hidima wa manzon Allah amma kala li uffin kaddun tunda nake manzo Allah bai taba ce mun dan me kai kaza ko dan me ba kai kaza ba shekara goma adaban wa karkalu sun ce la shay'a ne yastabdilu bihi ala quwwatil aqalil mar'i babu wani abu wanda zai juya hankali karfin hankalin mutum wa furi ilmihi da yawan iliminsa wa ilmihi da hakurinsa ka husur da mudaraci kamar kyakkyawan iya mudara wato iya zama da mutane eh shine durma addari kaifa ma wattakizul arda kulluha dara wa durma addari kaifa ma dara eh kai mudaraci koda baka son mutum kar ka nuna mishi kai mudaraci yarda kana tare da shi cikin duk lamari to akwai zaman lafiya ciki yawa shine to babu wani abu wanda yake karfafa hankali na, na mutum da iliminka ya karu da haƙurinka kamar mudarati wa kalu suka ce li kulli shay'in jawharun kowane abu yana da diamond dinsa wa jawharul insanu wato jauhari jauhari na mutum akalun saka ce hankali wa jawharul aqali shi kuma jauhari na hankali asabaru hakuri wali hadha kila saboda haka aka ce bi itimalil aza daukan a cutar da kai ka zamo juji ka yi hakuri yazharu jawharun nafs mutum yana daɗa buɗuwa ne eh in dai za a cutar da kai ka dinga hakuri in da cutar da kai kana hakuri kana hakuri to daidai yake da kaman a sa diamond a zinari a wuta ana gasa shi haske yake ƙara yi ana gasa shi yana ƙara haske ne to haka mutum yana ɗaukan bala'i yana shanya bala'i to haka kuma darajarsa take ɗaukaka eh ka kuma ba ba su eh saboda daga an zo za ka yi kokarin ka toshe gurin eh wanda za ka bar gurin ne ka gyaru amma kuma za ka yi kokari ka toshe sai ka ji ka kaman za ka fashe ko wa bayanin zalika annan nafsa ita rai la ta zalu tashma azza ba za ta gushe ba tana takura neman ya akisu muradiha ga wanda yake sun koyar da abin da take nufi wa yastantiza halgaiz wal ghadab sai fushi da ɓacin rai ya dinga ƙoƙarin ka fitar saboda in ka daure ka haɗiye zai bi jiki in ya bi jiki zai zama maka ado idan kuma ka fitar da shi a lokacin za a ce baka da haƙuri kana zama baka da haƙurin kuma ka rusar kenan babu abin da ya kai haƙuri kawai shi yasa Allah ke cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin kaga yuwaffa ba wai man ja abil hasanati falahu ashara ba ko mi'a ko kaza kaza a yuwaffa kawai ana turowa ne dumbuzowa ake a turo inna ma yuwaffa sajiruna ajrahum bi ghairi hisabi na wa bil mudarati da mudarati wa itimadin azakina da daukan zunubi qada'un yana yanke hanniyataha zatinta waradda ɗinshatuha wa kazni gaiziha idan ka sami iya mudarati ka iya ɗauke bala'i to yana ɗauke maka zafin cutan yana ɗauke maka bala'i da fushi na zuciya eh in dai ka iya mudarati waya ka fi fil hasi ala hadal adam ya ishe ka a kwaɗayantar da kai ka iya wannan ladabi wa targihu fihi ka kwaɗayantar ciki qaulin lahi subhanahu wata'ala shine faɗin ubangiji wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga magfiratin wato kayi kayi rangwami kenan eh shine sari'u ila magfiratin in an bata maka rai kai fushi kai kai ka haɗe fushin ka daure kai wannan to shine ma'ana sari'u ila magfiratin min rabbikum in kuka yi haka sakamakon ku wajen natin za ku shiga aljanna bi ma'ana irtafa a darajatikum darajar ku za ta ɗaukaka ardu har samawatu wal ardu faɗinta ya fi sammai da ƙasai uiddat an yi tattali ne lilmuttaki ga wanda ya ji tsoron Allah ya rike wannan alƙawarin ya ji tsoron Allah ya rike wannan alƙawarin an illantar da kai an gaya maka bakaƙen maganganu ka haɗe dama laisal qawiyu bi sur'atin ba mai ƙarfi bane ku yi faɗa da mutum ka ɗauki mutum ka buga shi da ƙasa ba shine ƙarfi ba walakin al qawiyu mai ƙarfi man malaka nafsahu inda al ghadabi wanda ya mallaki zuciyarsa lokacin fushi mallaka zuciya lokacin fushi zaka iya yin komai ka haɗe to wannan shine yafi komai to kaga sakamakon jannatun ardu has samawati wal ardi wa iddal lil muttaqin wa min al adab yana daga cikin ladabi kama ja fil lawaqi lawaqi anwarul qudusiyya ukhiza alaina al ahad kana wal tafi ne wanda duk littafin duk wani alkawarin da kuwa ɗauka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun kana ciki tun kana alimin zarrati to wannan alkawarin shine ya fito shi kuma yake faɗa maka ka tuna kun yi alkawari da ubangiji za ka yi kaza ka tuna kuna da shine wannan imamun sha'arani ne ya rubuta littafin shine sunansa ukhiza alayna al-ahadu mun ɗauki alkawari al'amu na rasulullahi kowa da kowa ya ɗauki wannan alkawarin daga manzo Allah Allah nugatil an muhasabatin nafs ka gani amma mutum ya mance ko amma kuma mun ɗauki alkawarin tunda mun yadda Allah Allah ne annabi Muhammadu manzon Allah ne duk abin da ya zo man da shi za mu ɗauka to wannan ya tafi ne bilisanil hal da shi ya rubuta littafin lisanil hal duk littafin in ka zo zaka ji a ce okiza alaina al'ahad mun dauki alkawari tsakaninmu da rabbul izzati mun dauki alkawari tsakaninmu da banzan Allah za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba amma fassarar rayuwar dan adam kawai gaba gaba ne ya rubuta littafin kuma ko kai waye wannan alkawarin na kanka an fahimci abin da ke nufi ma'anar littafin shi littafin ba wai ya zauna da kai ba ne a'a sanin Allah ne da alkawarin da duk kowa ya yi tsakaninsa da ubangijin nan akwai abubuwan da ai kowane mutum da yake ya zamo in dai kai mutum ne to kai sunan ka bawa ai to akwai wanda ya yi ka shine rabbul izzati to ubangijin nan da ya yi ka ya kawo annabi ya ce ka yadda da shi saboda haka ko ka yadda ko baka yadda ba ka yarda tun daga alimin zarraci za ka bi manzan Allah saboda haka abin da manzan Allah ya faɗa za ka karyata abin da ya ce ka yi za ka yi abin da ya ce ka bari za ka bari duk ka amsa wannan a alimin zarraci to an fito duniya to sai ya ce to tun da kowa ya fito duniya ka mance da wani to yanzu bari mu tunatar da kai ka san kun yi alkawari da manzan Allah a wani ka san kun yi alkawari da manzo Allah kai ka sani kai ka sani kai ka sani kai ka sani ni na sani to ba mu sani ba ga tunatarwa mun yi wannan alkawarin tun azal babu wanda bai yi wannan alkawarin ba shine ukhiza alayna al-ahadu al-amu min rasulillahi ha yana cewa shi wannan shine almajirin Ali al-Hawas imamu sha'arani kenan ya fito da ɓangaren ilimi a cikin digon ba na bismillah ya fitar da ulumai daban-daban saboda irin abin da Allah ya bashi na sanin Allah malami ne waliyi ne ƙudubi ne duk abin da kake tsammani Allah ya bashi amma sai da sha wahala kafin ya hau kan wannan kujera domin da shi malamin zahiri ne sai ya raina shehinsa shi ne shehin ya bashi wahala tukuna kafin ya zo ya sashi akan hanya to wannan yana to Allah na gafil an muhasabatun nafs mun yi alkawari wa manzo Allah ba za mu mance ba kullum za mu binciki mu me muka yi muhasaba shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu dinnan ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku a lahira yanzu yau da safe da me ka tashi ka yi lissafi da me ka fara bayan sallah ka yi lazimi da ka yi lazimi sai ka yi ne haka za ka dinga binciken ranka har zuwa yanzu zuwa azahar in yanzu zuwa yanzu ka yi aikin alhairi to maganganu da ka faɗa nawa ka yi maganganu nawa ka yi ƙarya a ciki nawa ka yi alheri nawa ka sa a yi mummuna nawa ka sa a yi mai kyau ka kiyaye idan ka yi wannan shine muhasaban guri nawa ka je wanda aka ce ka je guri nawa aka ce kar ka je ka je ko ka ki zuwa duk shine muhasaban kaga yanzu in ka tashi ka je waje kaza ne to wani hira kai a gurin maganar da kai akan hanya duk wannan yashashen maganganun ba a so ana son mutum ya zama ya kiyaye shine muhasaba to mun yi alkawari wa manzo Allah zamu kiyaye harshen mu eh mun yi alkawari shine muhasabatu nafs fi jami'a hawalina a dukkan lamarin mu la siyamal ilm balle akan ilimi wal mal balle akan dukiya wal umru balle akan rayuwa wal jismu balle me na shigar da shi jikina na ci halal ko haram faman hasaba nafsahu huna wanda ya muhasaba wa kansa anan haffa hisabu hunaka to in dai kai wa kanka kai kanka ka rage wa kanka aiki kai hisabi wa kanka a nan duniya don haka je lahira ba za ka je da kaya da yawa ba kuma gaskiya ne gaskiya ne na auna lokacin da nake yawan zuwa umara in na je na jido kaya in na zo na dinga shan kokuwa akwai tafiyan da na yi amma littattafai na siya wannan da na zo jirgin ya cika da kyar na shiga da kayan littafin nan ai da na sa a gabana na jefar da kayan ban iya sawa a sama ba na hau sama tunda na zauna na daure na sa belt na daure kaina wallahi sai da na ji kawai jirgin an ce an zo jaba ban san lokacin da jirgin ya tashi ba sai dai ana shirin landin za an an shigo Najeriya da awa awa hudu na bacci da abincin da aka kawo min gaba na na da ku to wucewa da kaya mai nauyi tashin hankali ne a nan gurin to ya lahira ne ai haka ne da na ga na da kuna da kuna da yance kai wai ne dole tafiya ta umara yana zo da kaya sai tafi da kaya na iya wanda zan sa duk wanda ya yi datti na cire shi na jefar da shi a can na jefar da shi kenan sai in sake wani in dan dawo iya sai na ga duk wannan wahalan da nake sha farko ba na sha daga baya na gane ashe in ka ga dama za ka yi zuwa lahira lafiya ganin dama ne kai ta ebo kanka nauyi kai za ka zo da tsaraba a zuwa fara maka tuhuma wani ma sai an kwance kayan dole in aka zo ya wuce mizani baka da kuɗin da za ka biya an baka an baka ishirin da biyar ne ka zo da arba'in da biyar ko sittin ko hamsin ba za ka iya biya ba ba ruwansu da dan Allah da annabi sai dai ka kwance kayan a gurin ko ka zubar ba mai saya kaga tarkace ya nuna maka zuwa lahira ma haka ne in mutum yana da hankali dama na zo da yayin jakana kuna tsalle don wuce ka kuna ta kokon hisabi ne na wuce ya na kayan kan ci iya abinda nake ya ce wuce sai ka je jirgi ka zauna kana jiran mutane ana na ana ta kokuwa ba fito ba to ashe ko tashin kiyaman ma haka ne eh in ka hafa sai a haɓafa maka in ka nauyaya sai a nauyaya maka haka ne saboda haka abun gashi nan a duniya ma ba wai sai ka je lahira ba sai ka gane hisabin ashe hasibu an fi sakun kabla an tuhasan kaga da na da ku ne ai na gane to kaga ya kamata ma mu gane na lahiran kenan ko to haka ne wa kana yasiran sai zama duk hisabin da za a maka ba wani dogon hisabi wa man ahmala nafsahu huna wanda ya ce ya ji ya gani zai ebo zai iya to ɗara isabu to yin aka ce wajen isabi shi ma fa sai dai ya haƙuri domin tambaya ne bayan ɗaya ya uwarka ta haife ka ne eh domin kaga abin yanke farce ba yadda a ganka da shi ba airport musamman tun da aka fara abubuwa na abubuwa a jirgin sama akwai abubuwa da baka isa ka shiga ba kuma turare mai famfo ba yadda za ka yi shige da shi ba zai yiwu ba duk waɗannan kayan hisabat ne to kaga ya kamata ka san su ashe iya faɗi ma ba so to a lahira ma akwai kayan da ba so to kar ka je da su kuma komin tsadan san ka je haka za cire kana ji kana gani ko ka bar su ne ka tafi ko in ka matsa za ka tafi kuma a kama ka kulle ka domin kana da wani mummunan hadafi kenan cikin jirgi haka abubuwan suke to kaga ashe mutum an nuna maka abubuwa tuntuni ya kamata mutum ya kiyaye kansa sai Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye wa kida na'am dala hisabu hunaka wa kana asiran zai zama ko an ji jiki Allah ya kiyaye wa kana sayyidi Ahmad bin Rufai Ahmad Rufai yana faɗa man lam yuhasib nafsahu ala al-hatarati duk wanda bai yi muhasaba wa kansa akan abubuwa mai rikitarwa ba walla hazati daga mai hatsari ko abin da kake ganin ba komai bane fi kulli nafsin a kowane numfashinka lam yukutab inda na fi diwanin rijali ka gani ko ba a sa mutum a cikin diwanin mazaje sai ka yi wannan sai ka kawo da wa'innan ilalu eh wa idam zalika abinda zamu bayyana maka annal murad al haq ta'ala bi sadi bi sadi abdihi shi manufan Allah da yin hisabin bawansa an itiraf bi ma janahu shine zai faɗa abin da ya faɗi shi zai faɗa alayma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibuna babu kai da kanka ne zaka faɗa kayi kaza kayi kaza kafarka ta yi kaza ta yi kaza hannunka ya ce ni na mika ko ina baki yana gum ya gama aikinsa a duniya duk gaɓoɓinka su za su yi bayani eh kawai ana kallon ka ne kai bayani za ka yi kuma dole ka gani wa ru'yatul fadl lillahi ta'ala fi hilmihi ala abdi aw tarku muwakazati to yana daga cikin ru'yatul fadlillahi ubangiji zai kalli mutum gani na fadala cikin haƙurin mutum al'abdi akan bawa aw tarkin wa aka zati ko Allah ya bar shi ba zai kama shi ba wannan ru'yatul fadl ne na ubangiji faman kana mutarifan lahu zalika duk wanda yake furucin abin da ke tare da shi la yuhasibu illa fi ma agalaqahu huna ba za masa hisabi ba sai abin da a galakahu abin da ya rufe aka rufe masa anan fa in qaddara annahu lam yaghfal anhu shay'an lam yahsib asala in yi nasara Allah ya kawar masa duk wani abin da yayi a duniya Allah ya ce an cire masa alƙalamin to shikenan ko ya je lahiran ba abin da za gani eh an dauke kenan wa alam ka sani anna aksaran nas al yawm mafiya yawan mutane a yau qad adimul munaqashatu nufusihim ba sa binciken kansu sai na babakar as-siddiq tare da Allah ya bashi shi dan aljanna ne daga harshen as-sadiqul masduqu sai na maulana wa habibina wa rahimuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa haka amma a kullun da magariba yana da bulala in zai kwanta zai ɗauko bulalan ya sa ƙafan ya fara bincike daga safiya zuwa yanzu wanne ne ina ne ta je wanda nafsu ta kai shi ya je wanda Allah baya so ya mata bulala eh da kansa sai na babakar eh kafin ya kwanta kuma yana da bawa bawan mukatabi ne ya rubuta masa kowane rana akwai abin da zai dinga biya mukatabi to in ya je ya yi aikin ya zo sai ce yaya kai kai samu kuɗin yau sai faɗi ga yadda ya ga yadda ya ce labas sai ci abinci da kuɗin ranan sai ya je saboda a nuna mana ilimi sai ya kawo kuɗi ya bayar shi kuma bai tambaye shi ya kai ka samu ba sai da ya ce sai bawan ya ce kana tambaya na yaya na samu dukiya wannan karin baka tambaye ni ba ka ce ce haka ne fa yaya aka yi ka samu wannan dukiya ya ce kuntu fi zamanin jahiliyyati tun a zamanin jahiliya ni na kasance boka ne ina bokancin kuma ban iya ba to sai muka gamu da wanda da nake musu bokanci zamanin jahiliya shine ya bani kyautan wannan kudin kuma a zamanin jahiliya na ba na iya bane na yi ne dai kawai kuma ina nasara ne to sai aka kyautata masa an gamu kenan sayyidina ababakar bayan ya ci abincin ya sa hannu a bakinsa ya dinga karkari duk abin da ya ci sai da ya amayar sai ka ce ya ababakar gashi Allah ya gafarta maka yaya kake wahalar da kai haka sai ya ce kullu lahamin nabbata bil harami fannaru aulabiha duk naman kasan duk abin da ka ci yana tsarar da nama ne a jikin mutum ko na duk abin da ka ci dai yana kana tsara ne ai shi yasa ai mutum yake girma duk abin da ka ci ne yake tsirar da kai yake kara ka yana kara ka yana kara ka yace to kullu lahmin nabata bil harami dukkan abin da ka ci shi in dai haram ne ka sa a bakinka ya fitar da nama to fannaru aula biha wuta ne ya fi cancanta ya goge wannan nama saboda haka gara in fitar da ita yanzu da in je a kona ne tare da ba za a kona shi ba kaga ishara yake nuna wa mutane ga abin da hali yake kasancewa ga wanda ya saba Allah ya kiyaye mu na'am sai ta munaqashatu nufusin qad adimul munaqashatu nufusin da yawa mutane sun kasa yin munaqashan kawunan su fil amali cikin aiki bi ilimihim da ilimin su wa munaqashatu fil mali sun kasa yin munaqasha cikin dukiyarsu alladhi da kada fi yadi aidihim ne wanda ya fada cikin hannayensu wa munaqashatu fi infaqi sun kasa yin munakasha cikin ciyar da abin da suka ci au imsaki ko ya suka suka mallake shi hal yardahu Allah ta'ala amla shin aikin da nayi da ilimi na ko ilimi na aikin da nayi da shi Allah ya yarda dukiyata wadda ta shiga nuna ta hanyar Allah ta shigo abin da na ci ko abin da na mallaka ta hanyar Allah ne ko ta hanyar barna shine yardahu Allah ta'ala amla ana wannan bincike yanzu illa qalila ba za a rasa na Allah ba eh ba za a rasa na Allah ba to in ko ba haka bane to wannan an zabge abubuwa kenan yace wa kadhalika adamul munaqashatu nufusihim sun an rasa yanda za a yi munaqasha na rayukan su fi zahabi amruhum wato wajen karewar shekarunsu fil lahawi wajen wasa wallagawi da wargi walgafalat da gafala wal ma'ashi da sabon Allah shikenan abubuwa lahawan lagawan gafalatan ma'ashi mafi yawa mutane an fi jan sun fi tafiya ana fa inna kulla waqatin ma ba kowane lokaci da ya wuce yutamu alayhi ma fihi za a masu sabtin an rufe wannan shafin eh wannan wajen zama ne na kallon silma in ka fito ya an rufe wannan shafin abinda ka kulla nan ka kulla in ka dawo masallaci in ka fita shi ma an rufe wannan shafin yuhutam eh an gama sai dai a zuwa bude file file waje kaza da kaje mai aikata, waje kaza da kaje mai aikata, waje kaza da kaje mai aikata, wannan haka ne hmm? wakadhalika adamul munakashatu sun daina munakasha fi jismihim a cikin jikinsu hal fi la'atullahi Allah wa jalla shin jikinsu ya horu da bin Allah ne aw masiyati ko sabon Allah aw naumin ko bacci aw lagawin ko wasa aw la'ibin ko lagawin ko wargi aw la'ibin ko wasa ya dula wuqufina fi tilkal mawatin mamakin tsayuwa da za a yi ranar tashin kiyama matukan mutum bai yi munakashan ba aka zo wajen ubangiji ne zai maka illa an yi tagammada na Allah ta'ala bi rahmati Allahumma an yi tagammada na bi fadli wa rahmati sai dai ubangiji ya lullube mu da ramansa na sani amma ka wuce eh Allah yana haka na sani ya ibn adama alimta annaka fa'alta kaza wa kaza wa kaza ka san ka aikata kaza da kaza da kaza babu maganan ka ce da ka yi musu kafin ka yi magana duk abin da aka ce ka yi kawai za ka ganka gashi nan kan an da maka da silma din kana gani ka kare ta to shi kenan Allah ya ce to shi kenan na suturta ka a duniya to yanzu ma na suturta ka ka wuce man ta gama da Allah bai fadali wa ramati kenan Allah majalna minhu نعم ومن الأدب yana daga cikin ladabi an ta'amala bima ta'alam kai aiki da abin da ka sani wa kazalika ya hakanan an ta'arifa ma ya jari min al-mal ka dinga sanin abin da ke gudana ne daga cikin dukiyanka wa an kulli shay kai duk abin da ka mallaka ma ka dinga sanin me yake gudana ka dinga binciken sa ka dinga bincikensa wa min malin daga dukiya wa an kulli dirhamin ko da wani dirhami ne kaifa taktasibu ya kai ka ajiye shi wa irin taktati shi alaika ka yi bincike min haisul halli amla halal ne ko ba halal ba ne wa haka za haka za ka tafi fala haura wala kuwata babu dabara babu karfi illa billahi sai ga Allah al'ali maɗaukaki al'azim mai girma wasu raka hadi da kalimatu wannan duk abin da muka faɗa muku ga abin da zai zo da shi ma ja fil hadisi sahihi abin da ya zo cikin hadisi ingantacce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la tazalu qadma abdin la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati kafan bawa ba zai gushe ba ranar tashin kiyama hatta tusalu an arba'in sai an tambaye shi akan abu guda hudu an umrihi fi ma abnahu shekarunsa ya aka ya aka yi tsufa Allah ya yi ka jinjiri ya aka yi ka tsufa sai ka yi bayani eh yanda aka yi ka tsufa sai ka faɗa eh sai ka faɗa kana jin Allah ne ko kana saban Allah ya aka yi dai ga yadda aka yi ka ya aka yi ka zama haka dole sai ka yi bayani ba inda mutum zai tafi ko ta kuɗe ba zai ƙara ba sai ya ba da amsa akan wayannan wa an ilimihi ma za a nila bihi ilimin da ya sani me ya aiwatar da shi dole sai ya yi bayani wa an malihi min aina iktasabahu dukiyarsa ta ina ya iktisadin sa aka ya tara wa fi ma an faktahu ciki akan me ya ciyar da shi wa an jismi fi ma aflahu yaya jikinsa ya tsufa ya fada dole sai ya yi bayani tirmizi ya rawaito wannan hadisi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laysa ahadun yuhasibu yawm al-qiyamati illa halaka babu wanda za masa hisabi ranar tashi kiyama sai ya halaka babu babu saboda haka muke neman mu makale a gidan manzo Allah dalilin rikon mu dariku kenan eh dalilin rikon dariƙa kenan eh dalilin rikon dariƙa ne saboda dariƙa ƙarin abin da Allah yake so ne kai ma kake son ya yarda da kai tunda Allah yana son a yi bai ce maka dole ba amma mai rabo ka ɗauka to in ka ɗauka to kana tunanin Allah ya yarda da kai don abin da ka yarda masa bayan farilla shi yasa abin da ake samu a nafila ba a samu a farilla eh abin da ake samu a nafila ba ba a samu a farilla saboda shi farilla dolan ka ne ka yi in ba ka yi ba ne kawai za ka daku saboda bai ce maka ka yi ba sai da ya maka wahala bai ce maka ka yi ba sai da ya maka wahala baka nan ya samar da kai ya samar da kai daga arazil daga kaskancaccen abu shine mani ka zamo gudan tsoka gudan jini ya mai da kai gudan tsoka ya buga ka ka zamo mutum ya tura maka ruhi kana tafiya a cikin mahaifiyarka yana kiyaye ka bai nemi komi a wajenka ba har ya fitar da kai su masabilan yassara ka zo duniya ya fitar da kai kana fita duniya za kai mutum ne ba dabba ba ba ciyawa za ka ci ba to ne abincinka ko shinkafa ko wani abu haka ba za a iya baka a wannan ranar ba aka ce an mayar da abincin a jikin mahaifiyarka ka ci a jikin mamanta komi aka tace a maman aka baka wanda zai baka komi kana tafiya a haka yana kiyaye ka har sai da ka kai shekara goma sha tukune ce daga yau ka fara mun sallah sai daga wannan lokacin duk wahalar da ya maka sai da ka kai wannan lokacin tukune ce ka fara mun sallah daga yau sai kai kuma kace ba za ka yi ba ai ka zama cikakken nan iska to za a gwada a gani kenan tun yanzu aka fara to in kuma kuka lura duk wanda suka yi matakin murahikanci na balaga ba kowa ne yake ibada ba in aka yi nasara ne in in ya yi sallan yau gobe ki ko ya yi azahar an ta samu hira da yawo da ƙarya da neman wani buɗe-buɗe shi ne aikinsa murahikanci shi ya sa mutuwan yaranta take da haɗari sai illa man asama hullahu saboda bai ma fahimci inda aka sa kai ba shi kawai dabba ne da shi da dabba a lokacin tunaninsu iri ɗaya kawai barna kawai shine kawai a gabansa ba wanda yake gani da sai wanda aka tattare shi da kyar iyayen su tsare ta nan ya yi ta nan a tsare ta nan ya yi ta nan sunan uban ma liability eh duk aiki ga ga ga boss ne yana zuwa eh, saboda a ya takura duk ana neman wai ka ku daidaita da Allah ne kafin ina mutum yana watsewa to kuma a lokacin kuma a yi nasara ba a sa shi makarantar addini ba dabba na gida da na waje ya haɗu a jikin mutum eh ga dabbanci na gida ga dabbanci na waje ya shiga jikin mutum ya zama Allah ya kiyaye kenan to in aka tafi to sai ga mutum an ruɗe shi banda duniya ba abin da ga ga duniya kuma tana masa kyarma kawai yana neman ina ma ya hau wancan motan shine da wancan gidan zai sai takalmin kaza riga iri na kaza haka dai ya kare a haba'an mansura ya kare in ma ta kai shi ta kai shi ta gagara ya koma dauke dauke idan ya samu wai yayi abin da yake so ya biya wa ransa a cin menene ake cewa Allah ya kiyaye qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man nuqisha alhisabu kuziba in dai za maka bincike ko sai ka sai maka azaba saboda haka ashe ɗariƙun nan da ake nufi ka zo ka karɓa abin da Allah yake nufi bayan ka tsaye da farilla ka nemi nawafilul hairi to shikenan daga wannan lokacin da ka samu abubuwan da za ka samu yadda za ka zauna gindin al'arshin ubangiji ba za maka hisabi ba ba za maka tambaya ba wannan shine ne sirrin ɗariƙan tijjaniya alkawarin manzala da shehu tijjani kenan duk wanda ya karɓa ɗariƙa ba za a masa hisabi ba eh zai mutu bila hisabin wala iqabin kuma za a cece zai ceci ƴaƴansa zuriyarsa za a ceci mahaifansa za a ceci har sirkansa suna shiga dan ɗariƙan tijjaniya sai aka ta waye ya faɗa ba za mu yadda ba tunda ba hadisi ba ne e ba hadisin da ka sani ba ne hadisi ne na wa'inda suka zauna tare da manzan Allah suka san me yake faruwa yawa saboda ilimi akwai zawahiru akwai bawaɗinu akwai wanda yake haɗa gabaki ɗinsu ya sani to idan ka san cewa ana iya ganin annabi muhammadu bayan ya koma ga Allah kana ganin manzo Allah ya mutu mutu ne ko kana ganin manzo Allah yana nan har yanzu kuma yana guiding din wa'inda suka zauna tare da shi to anan ne ake ganewa eh wannan abin da aka faɗa gaskiya ne saboda haka ka yi riko da tsarika ka zamo daga cikin bayan Allah ko ba komai ka zauna daga gindin al'arshi zama daga gindin al'arshi kuwa yana sauƙaƙawa daga ciki azzakiruna Allah kasiran daga ciki ijtima'i wajen zikiri wajen zama a yi da'ira shi kansa manzo Allah ya faɗa ga abubuwa da yawa to in ka duba zaka ga yan dariƙa suna daga cikin wanda aka ba su wannan daraja a shekinan an samu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna rajulan harra ala wajhihi min yawmi wulida da mutum za a haife shi ya fito duniya yana sujada ila yawmi mauti har zuwa ranar mutuwarsa fi zatillah yana cikin bin Allah ne la hadarahu zalika al-yawm a wannan ranar sai ya gigice na ce zallan biyayya ne to kaga ina ya ce da rama ko za ta lullube kanka kai wa qala shaykh ibrahim ya radiyallahu anhu fi kitabi tafsiratul anam shaykh ibrahim ya ya faɗa cikin littafin tafsiratul anam fi anna al-ilma wal imam haythu qala ala al-adabi abin da ya faɗa akan adabi innal jawahir durruha wa nadariha hiya al-ghidha ila jawhar al-adabi innal jawahira jawhari durruha wa nadariha da durrinta da da farfarunta hiya al-ghidai ita ce abinci da jawhar al-adabi bi ma'ana da ladabi shine jauharinsa shine ke samar da wa'annan gabaki daya in ta'addaba ya bunayya sagiran kunta yawman ta'uddu fil kubara'i kai yaro idan ka samu ladabi tun kana yaro to gobe kai za a kidan ya kuma ku ne manya eh ladabi ne ke sa mutum ya koma babba in ka samu ladabi to yanzu nan za ka zama babba in ka samu tarafi yanzu nan za ka koma ƙasa wannan kullum abin da nake faɗa shi ya sa boko sai abin da Allah yi shi boko kullum girman kai yake ɗora mutum baya nuna maka tawadu sai dai ɗagawa babu kamanka babu kamanka babu kamanka babu kamanka shi abin da ya ta cusa maka kenan abin da ya ta cusa ma kenan sai ka ga kowa kana ganin shi dan banza ne sai dai kai ne kawai ka fahimci wani abu to daga nan ne za ka gane haɗarin da ke cikinsa yana illa man asamahullahu sai wanda Allah ya kwata eh yanzu ka samu dan boko doctor misali kaman dr aminu sokoto doctor ne a ilimin ilimin boko amma in ya zo yana zikirin aka ce wannan aka ce wannan fa doktor ne sai a ce ba kauye ne bai waye ba ya zo ya wahalar da kansa yana ihu akan hanya kuma yana da ofis akwai mahmud salo na kande shi ne yake rike da gidan ruwa na kano ga baki daya in ka zo almajin sai dai aliyu harazmi allah ya masa rasuwa idan ka zo kana neman injiniya shine babban injiniyan gabaki ɗaya na ruwan da ke bada kano in aka sami carbi mutane suna cewa wannan an kawo mahaukaci kawai an aje shi ya kamata a yi masa ritaya ne a kawo mai hankali wanda ba zai rike wannan igiyan yana abin nan ba ya ce dan bo kuma aka zo wajen abin ya fi su sani ba yadda za a yi da shi amma saboda zikirin mahaukaci saboda bai waye ba to haka to nadiran da ka samu wanda suke ganin haka to kaga shi adabu shine ainihin abin da ke wajen Allah shi kuma tarafu'u shine abin da yake cikin duniya su ɗan duniya a ce babu kaman ka ne shi kuma wajen Allah ka kaskantar da kanka ko ka san ka samu to shine kuma kaiwa to kaga kuwa da na Allah da na duniya wane ne mai kai na Allah ne mai kai wannan ila rabbuka muntaha وفي سلم الدراية ومفتاح باب الولاية أذكر سلم الدراية ومفتاح باب الولاية الأدب مطلوب في كل حضرة ladabi abu nema ne cikin kowane hadara wa miftahu alhairi shine kuma mabudin dukkan alhairi qala hadhihi al-abyatu ya fada shine shawa abubakar mai sulamu diraya shawa abubakar malamin su shoman tijjani ne shi ne halifan shehu malam salga shehu abubakar mijin yawa shi ne mai sulamun diraya wani tawo babu lulaya yana cewa yufraku malil jam'i bil adabi ana rarraba abin da ya zamo biyu ne da ladabi yafsu ba'dul qabli bi tiradi ana basaɗi ne bayan an yi ƙabdu ana samun basdu bayan ƙabdu me basdu bayan ƙabdu wato fatahi bayan ƙabdu in ce alƙabizu albasiru ne eh biktirabi da samun kusanci yu'rafu ma da hadaratul aliyya ana sanin abin da ke cikin hadara ne maɗaukaki min husnu adadin kyawawan ladabi lahazakiya wata ke mai tsarki ita ce take bayyana maka wannan hadara aliya ce mumtasikan bi zahirin shari'a mutum ya yi riko da zahirin shari'a muntahijal manahijin ɗariƙa kuma ya zama ka shiga wannan hanya na ɗariƙa mutaliyan bi huliyatul haƙiƙa ka yi ado da ado na haƙiƙa mujtaliyan ka zamo ka samu tajalli na anwari halbarika da haskanta mai walkiya ya tuba umarli shari'i an adabin ka bi abin da ke cikin shari'a da ladabi fi zahirin sunnati wal kitabi a cikin zahirin as-sunna wal kitab wa sunnati yamilu fi umuri aina mala wannan ilimin da zaka samu na ladabi cikin cikin shari'a zaka karkata cikin lamari aina mala mujtahidan ko ina ne aka karkata za ka karkata mujtahidan wajen kokari ya jula haisu jala ka zaga duk wurin da kowa ya zaga muku tafiyan kana mai bibiyan asar lil asarari kana binciken wannan sirrori na nabiyina annabi mu almakasu wanda aka masa tufa bil anwari da haske mahalaka lahawa to abinda zai shafe maka son zuciya ya ƙi musahiban zai kiyaye ka wajen subanta da hadaratul haƙi da hadaran nan na gaskiya ya suku jazban wanda zai jaka wajen jazda ya kasu muridi muridi zai yi tufa da huletu tajalli da irin adon nan na tajalli ba da tahalli amma bayan ya tsarkaka ya waraka ya yi istighfari kenan almujibu tajalli ko daga nan ne shine bayan tahalli a tajalli ba da tahalli wato shi tajallin yana zuwa ne ba da tahalli bayan ka yi istighfari ka yi salati wa annabi Muhammadu ka yi tahalli ka yi ka ka fita to mujibu tajalli sai ka bayyana a fada yurafu malil haqqi to anan ne za ka iya gane abin da ke wajen ubangiji min adabin na daga ladabi ya farko balin halki zai raba wa abin da ke wajen mutane min asbabin daga saman wa kan shara alquran alkarim sharan alqurani ya zo mai girma da sahaba daga sahabban mazalla wa man yati ba'dahum da wanda suka zo bayan su mu kenan manhajul qayyim qawi shine manhaj mai karfi fi ta'dibin wajen ladabi ma al-hadarat nabawiyya naga hadaran manzo Allah wa mufadu hadha al-manhaji abinda zai baka fa'ida a wannan manhaji Allah tuhadibahu kada kai magana da manzon Allah illa bi adabin sai da ladabi wala tujibuhu kar ka amsa kiran manzo Allah illa ala hududul hurmati sai ka sai dai a bangare na alfarma alfurma ka kambama manzan Allah wala tunadihi kar ka kira manzan Allah bi ismihi da sunansa almujarradan mujarradin suna au ka ce ya ahmadu kama yunadi ba dukun ba ba kar wani ya haka walakin fahimuhu ka kambama annabi wa azimuhu ka girmama annabi wa qulu ku ce ya nabiyallah yawa ya rasulallah bitawabiu da kaskantar da kai lidhalika qala Allah ta'ala haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa wala tajharu lahu bil qawli kar ku bayyana masa zantuttuka ka jahari ba'dukum li ba'd kamar yadda junan ku suke kiran juna wa ma nazala ala ma wafaqa da abin da aka saukar akan abin da ya dace wa sabit bin qais bin shammasi shine sabit bin qais bin ashammasi wanda hadibu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wannan aya ta sauka allazina yaqudduna aswatun inda rasulullah ulaika allazina amtahana Allah qulubuhum bittaqwa to shi mutum ne jaharawiyyu sauti wanda baya ji sosai in zai yi magana sai yayi da ƙarfi sai da kamar magana baya ji sosai da wannan la tarfa uwa ta kun fauka sautin nabi kar ku bayyana kar ku daga muryan ku a gaban manzo Allah da wannan aya ta sauka sai koma gida kwanan sa uku yazo wajen manzo Allah yana ta kuka sai manzo Allah ya ce wa Esther kwana biyu ban ga mahaifinki ba ita ce ya rasulullah ai yana nan yana ta kuka a gida saboda yana ganin wannan ayar ta sauka ne dan shi yana ganin wannan ayar ta sauka ne don shi saboda yadda yake magana wa annabi bayi da ladabi yake gani sai manzala ya ce a ji a kawo shi aka ji aka kawo shi yana ta kuka manzala ya ce ka kwantar da hankalinka sai ya ce za ka rayu mai arziki kuma za ka mutu shahidi ka gani za ka rayu mai arziki ta ishu sa'idan wata mutu shahidan za ka rayu mai arziki kuma za ka mutu shahidi to kuma kaga manzala sallallahu alaihi wasallama a yakin a zamanin sayyidina umar bin a zamanin sayyidina abubakar siddiq a jaishi umama a wannan yakin ne aka kar- Allah ya ya karbe shi kaga manzo Allah ya faɗi yadda zai mutu kuma ya faɗi lokacin kuma lokacin haka ya zo masa lokacin da ya zo ya rasu yana daga cikin wanda ya ba da wasiya yana barzahu aka zartar kuma a duniya shi sabitu bin kaisi bin shammasi shine lokacin da aka kashe shi kuma a yakin kamar yadda manzo Allah ya faɗa sai wani sahabi ya gan shi da ya gan shi a cikin bacci sai ya ce ka je ka faɗa wa shugaban yaƙi shine Khalid bin Walid ya faɗa wa halifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine Sayyidina Abubakar Siddiq yace bayan an kashe ni ka gaya masa karka ce bacci ne ka gaya masa ni ne na gamu da kai na gaya maka bayan an kashe ni rigata mai tsada dir'u wanda take wanda nake zuwa yaƙi da shi wane ne ya cire daga cikin musulmai ba ba kafirai ba ne yana nan a hannun wane shi ya cire a jikina ya- ya tafi da shi gidansa ya- a- a duba wajen da yake ɗaura dokinsa a kokurin da yake da tukunya da ake zuba ruwa to wajen tukunya da ake zuba ruwan a ƙarƙashi ya tona rami ya binne rigan ya ɗora tukunyan yana zuba ruwa a kai kar ka ce mafarki ne ka gaya masa wane ne a je gurin a tona za a samu kayan kuma ka gaya masa wane da wane suna bi na bashi zan biya su bashin dama in na dawo daga yaƙi Allah ya karɓe ni kuma a cikin bawa na ina son yantawa ne na yanta shi wannan duk yana barzahu bayan ya koma ga Allah ne ya bayar wannan yana da cikin wasiyar da aka zartar bayan wafatin mutum kuma ya faɗi abin aka zo aka faɗa Khalid bin Walid Khalid bin Walid ne faɗa sai na Abubakar aka je gidan kuma aka gidan mutumin aka duba wajen ɗaura dokinsa da wajen da yake ajiye ruwa aka zo gurin aka daga tukunyan aka tona aka samu riga aka zartar da komai wannan shine ma wa faka sabit bin qaisi qayyada nafsahu bayna yadin nabi ya daura kansa a gaban manzo Allah bil adabi da ladabi hatta shaida lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah ya masa shaida hina izin yace asha sa'idan wa wa yamutu shahidan wa dakal jannati insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai rayu sa'idan zai mutu shahidi kuma zai shiga aljanna wa ma ala ilaihi amruhu min nuzuli qawlihi bai bai tare wannan maganar bata bat- bai bai fasa bai tafi akai kuma har ya koma ga Allah shine fadin ubangiji innal ladina yuquduna aswatum inda rasulullah masu masu masu yin magana a hankali a wajen manzo Allah dan daga wannan lokacin ne har sayyidina Umar in ya zo wajen manzo Allah dan shi ma jaharawiyu sauti ne in yayi magana zaka ji kaman an sa loudspeaker haka maganarsa amma daga saukan wannan ayan sai zama yana magana da manzo Allah ka ka akhi sarrari kaman masu sirri zai zo yi magana wa manzo Allah ba wanda ya ji saboda kiyaye wannan ayan yana cewa fahadi karamatu zaharat wannan karama ce ta bayyana akan sabitu bin qaisin yusin taqawahu saboda tsoron Allahnsa wa ta'addubihi ma rasulillahi da kuma ladabin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falyatadiru almurid as-sadiq muridi mai gaskiya ya kamata ya kiyaye wannan wal ya'lamu ya sani anna sheha shehinsa tazkiratullahi ta'ala wa rasulihi shi yana mazaunin wanda zai kai shi wajen Allah da manzan Allah ne saboda haka shine kofar su zuwa ga manzan Allah wato yi ladabi a wannan hadaran dan ya samu wannan karka zo gaban shehin ka kada ga murya wa annal ladhi yatamiduhu ma shay abin da ake yin itimadin sa da shay wadan kamar musanye ne ma lauka na fi zamanin rasulullahi abin da zai kasance zamanin manzo Allah la atama da huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da an itimadin sa tare da manzon Allah falamma qama alqawmu biwajibil adabi lokacin da sufaye suka tsaya da mayar da ladabi wajibi a habar Allah subhanahu wata'ala an halihim sai Allah ya faɗi la- halin mai ladabi wa asna alaihim ya yi musu yabo maƙala ya ce ulaikan lazi na mutahana Allah kulubahum littaqawa wanda suka zama masu adabi to su ne wanda Allah ya jarabci zuciyarsu da tsoron Allah ai a halasa Allah kulubahum Allah ya tsarkake zuciyarsu wa tabar ya zaɓe ta kama yamtahana zahabu zinnari kamar yadda Allah yake wa zinari imtihani da wuta fa ya hariju halisahu ya fito tangaran dinsa haka ne ko fa kana lisanu sai harshe ta zama tarjumatul qalbi abinda zuciya ta, ta kulla to harshe ne ke faɗa wa tahzibul lafzi ya zama rairayen lafazi tahzibul qalbi shine kuma rairayen zuciya wa qala abu abu usman abu usman al-hairi yana cewa al'adabu ma al'akabiri ladabi tare da al'akabiri manya ake wa fi majalisus salati min al-awliyai ana yin ladabi wa manyan bayin Allah ana yin ladabi a mazaunin bayin Allah waliyai yablugu bi sahibihi wanda ya haka zai riskar da shi ila darajatul ula ya samu kujera mai girma walhairin duniya ya samu alhairin duniya wal uquba da lahira ala tara qawluhu ta'ala ba ga fadin Allah da yace ba walau annahum sabaru da mutanen da suke kiran manzo Allah suke cewa ya Muhammad da sun yi hakuri hatta ta kharaja ilaihim har ka fito dan kanka lakana khairan lahum da yafi musu alhairi wallahu ghafurur rahima Allah shine mai gafara mai jin kai alhamdulillah za mu tsaya nan sai gobe in Allah ya sa muna cikin rayayyu Allah ya taimake mu Allah musalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi al-qidar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin fatiha